الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan juma'a da la'akira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wanda littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am gane kamar ni kamar kuna zaune da mutum ne sai ce wani ga dan abin sadaka ka yi mana amma ga fata ta kaza da kaza da kaza shin wannan abin sadaka da ya baka ya halatta ka ce ko wai misali dan uwanka ne musulmi ya nemi cewa kai masa addu'a akan wasu bukatu nashi na alkhairi ya nemi yin tawassuli da addu'arka kamar yadda bayani ya gabata yin tawassuli da addu'ar salihin bawa hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah ya shar'anta mana an gane ko kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa akan haka wanda ɗaya daga cikinsu shine hadisin da anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda yake mana bayanin cewa a ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kan mimbarinsa yana kurba wani ya shigo cikin masallaci ya fuskanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ya ce dukiya duk ta hallaka dabobi duk sun mutu hanya duk ta datse ya rasulallahi roƙa mana ubangijinmu ya shayar da mu manzan Allah ya daga hannunsa ya yi addu'a zan Allah ya ce Allahun maskina Allahun maskina Allahun maskina a wata riwaya ya ce Allahun ma'agisna Allahun ma'agisna Allahun ma'agisna ma'ana ya Allah ka agaza mana ya Allah ka cece mu ya Allah ka taimaka mana kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan mimbarinsa girgije ya haɗu ya yi cida ruwa ya ci gaba da sauka a birnin madina sai da aka kwashe tsawon sati guda kamar yadda hadisin ya gabata a darasin mu na bukhari to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da yin tawassuli da addu'ar mutumin kwarai kamar yadda sahabbai sukan ɗauki 'ya'yansu su kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu addu'a kamar yadda ummu sulaim ta yi tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullahi khadiminka Anas ta ce ya Rasulullahi kada a manta shi ai masa addu'a manzo Allah ya ce ya Allah ka tsawaita kwanukansa ya Allah ka yawaita masa yaya ya Allah ka yawaita dukiyarsa ya Allah ka gafarta masa to shine anan dan uwa yake cewa lokacin da mutum ya nemi tawassuli da addu'arka idan ya ɗauki wani abu ya baka shin ya halatta ka amsa ko bai halatta ba ya halatta ka amsa wannan kyautatawa ne amma kar ka yi sharaɗin cewa don ɗan uwanka musulmi ya nemi cewa kai masa addu'a akan wasu bukatun shi na alkhairi ka ce sai ya ɗau wani abu ya baka in ya ɗauka ya baka ka karɓa wannan ba laifi ba in baka bukata ka bara masa wannan shi ma ba laifi ba ne ba an gane ku kenan kar ka mai da cewa abin da za a baka cewa shine matsayin addu'ar da za ka yi idan ba a baka ba ba za ka yi in dai dan uwanka musulmi ya yi tawassuli da addu'arka to a nan abin da ya dace kai masa addu'a kai masa addu'a domin in ka masa wannan addu'a kai ma abin da ka roka masa na alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baka na'am
sutura wajen sallah da ake sa sutura wani ne ne kamata a tsara ya sa takalmi ko kujera ko ne ne takalmi kamata wani misali mutum yakan iya yin sutura da takalmi ko abin da ya kama da haka ita sutura wadda mai sallah yake sanyawa gabansa ana yin ta ne da abu wanda yake tabbatacce wanda kuma za a iya gane cewa sallah kake ka sanya wani shamaki a gabanka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin wannan littafi sahihul bukhari kamar yadda ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana gwalgwadon tsawon sutura shine gwalgwadon abin da yake zira'i ko kuma ka ce gwalgwadon wato shine ma'ana inda ake ajiye sutura da wannan wannan gwalgwadon sutura shine icce wanda ake jinginuwa a jikin sirdi na rakumi wannan ɗan icce na baya to wannan shine gwalgwadon abin da ake yin sutura da shi misali ya zamanto abu ne wanda za a iya hangowa kuma abu ne tabbatacce wanda iska ba za ta iya ɗauke ba amma yanzu misali kai sutura da takalmi ko da kwano kaga mai wucewa tana iya yiwa ba zai iya ganewa ba don haka kenan za ka samu ɗan abu wanda ya ɗan ɗagu ya rabu da ƙasa kenan gwalgwadon wannan icce wanda yake jikin sirdi na rakumi kuma ka samu abu wanda yake tabbatacce wannan shi ne hadisin da ya zo a kan yin sutura wato da kurtu wannan hadisi ne mabar bai inganta ba na'am wai ya halatta mutum ya yi ɗuriran azumi na nafila ba ma na nafila ba ko na farilla ya halatta ka yi ɗuriri idan aka ce durere a hausa shine kenan ka kwanta ka wayi gari da azumi ba tare da kayi sahur ba an gane ko yin sahur ba sharaɗi ba ne daga cikin sharaɗa na azumi illa kasancewar yin sahur wannan sunna ce mai ƙarfi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga mai azumi don haka manzan Allah yake ce mana ta saharu fa inna fi sahuri baraka manzan Allah ya ce ku yi sahur domin game da yin sahur manzon Allah yake cewa akwai albarka a cikin abincin sahur akwai albarka don haka ko da ruwa ne zaka kurba to ba a buƙatar mutum ya yi azumi ba tare da ya tashi ya yi sahur ko da ruwa ne zaka kwankwada to ka tashi ka yi ko da ba ka buƙatar abinci amma ba sharadi ba ne kuma shi ne azumi na nafila kamar yadda ka tambaya ko da da gangam ya karya wannan azumi ya ajiye shi ba maganar ramuwa a kansa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wato mai azumi na nafila shine amiru nafsihi ma'ana shugaban kansa in ya ga dama ya kai azuminsa in ya ga dama ya ajiye don haka in ya ajiye ko da babu wani uzurin da ya sa ya ajiye to ba maganar ramuwa a kansa
akwai abin zargi a mutumin da ya kare rayuwar shi da mulki ya gama zama da mutumin bai yi mafarkinsa ba wai shin wai mutumin da ya gama rayuwarsa a matsayin shi na mumini bai taɓa yin mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan zai zamanto wani tawaya ne a cikin addininsa kwata-kwata ba tawaya ba ne ba an gane ko ka gama rayuwarka cewa ba ka yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba tawaya ba ce ba a rayuwar mumini illa kasancewar mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wata alama ce daga cikin alamomin da suke nuna cewa bawa ya samu kusaci da ubangijinsa amma abin da muke so mu sani mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu bane ba haka kara zube kowa ya tashi ya ce wai yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ka'idodi yana da sharuɗa kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi ko kuma a wata riwaya fa inna ash-shaytana la yatasawwaru bi manzon Allah yake cewa duk wanda ya ganni a mafarki manzon Allah yake cewa ni ne ya gani manzon Allah yace kuma domin shaydani yace baya kama da ni shaydani baya iya daukan hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka a nan ka'ida malamai suka ce sai ka gan shi akan sifar yadda Allah ya halicce shi an gane ko ka gan shi akan sifar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce shi domin kasancewar mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake yana da ka'ida kenan sai ka gan shi akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi don haka ibn sirin Allah ya ji kansa wato ibn sirin idan mutum ya zo ya ce masa ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayyub ibn abi tamima as-siktiyani Allah ya ji kansa ya rawaito daga Muhammad ibn sirin Muhammad ibn sirin idan mutum ya zo ya bashi labarin cewa ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sifli yake cewa sifli allazi ra'aita siffanta mun wanda ka gani shine aka ce fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha in har ya siffanta masa sifar da bai santa ba daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce lam tarahu ba manzon Allah bane ka gani an gane ku kenan anan ka'ida sai ka ganshi akan sifar yanda Allah ya halicce shi sifofinsa wannan hadisi ne ibn sirin ibn hajar Allah ya ji kansa ya kyautata danganan sa a cikin littafin sa fathul bari gane ko kenan dan haka a nan in ka ce ka yi mafarkinsa sai a ce to yaya da yaya da yaya kaga sifofinsa kamar kama kaza dogo ne ko gajere ne ko tsakatsakiya ne fari ne ko baki ne yaya ramamme ne ko mai jiki ne in ka ba da bayani akan sifofinsa yadda suke to wannan tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ka gani to amma ka ce wani baki ne ka gani ko wani dogo ne ka gani ko wani gajere ne ka gani ko wani ramamme ne kaga wannan ai duk ba sa daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu dan haka sai a koma cikin sira a binciki iyaya sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke nan kusa ka koma cikin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imam tirmidhi wanda a farko ya zo da bayani dalilai waɗanda suke tabbatar da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifofinsa na halitta shi ne manzon Allah ya ce man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqza a wata riwaya yace duk wanda ya ganna a mafarki manzon Allah ya ce da sannu zai ganni wato a farke an gane ko kenan bayan waccan riwaya da ya ce man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqza sai ya ce wala yatamassalu shaytanu bi yace duk wanda ya ganna a bacci da sannu zai ganna a farke yace shaydani baya kama da ni don haka shi ibn sirin da al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa sai ya ce qala ibn sirin idza ra'ahu fi suratihi in har yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin surar shi halitta shi yanda Allah ya halicce shi wannan tabbas manzon Allah ne ka gani don haka kenan ka'ida ya zamanto ka gan shi akan sifofin yanda Allah ya halicce shi za ka ji abubuwa na tatsuniya masu yawa wasu wai ca suke wai in kai mulkin farin wata ma wai manzan Allah ne ka gani haka suke fada darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buyo mun tsaya ƙarshen babi na sha biyu baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai ku ciyar daga cikin daɗaɗan abin da kuka nema na dukiya ko kuma daga cikin tsarkakakken abin da kuka nema na dukiya wanda bayani ya gabata wannan aya tana tabbatar mana duk abin da mutum zai ciyar da shi na dukiya ya tsaya ya tankaɗe ya rauraye ya tabbatar da cewa dukiya ce ta halak don fatan Allah ya karɓa masa amma duk abin da mutum zai ciyar da shi inda ya dukiya ce ta haram ko da ta kai miliyar dubu daidai da dala ɗaya Allah ba zai karɓa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba dan haka kenan wannan aya tana nuna mana ashe idan mun yi kasuwa mun yi sana'a ba a buƙatar ya zamanto kullum kawai mu yi ta ƙididdige kuɗaɗe muna sanya su ƙasan akwati muna lissafawa yanzu a kwantikina ina da kaza ba haka ake buƙata ba wancan babban kwant ake bukatar duk abin da ka samu a rayuwarka mafi yawan shi ka zuba a cikin shi tunda wannan shine babban kwant wanda baya karewa kuma shine kwant wanda yake na hakika abin da za ka iske shi a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra shi wannan kwant da kake ajiyewa na duniya kwant ne wanda yake in ma ya kare ya barka kana raye a wayi gari babu dala a cikin kwantinka ko kuma ka mutu ka bar ma wasu amma shi wancan babban kwant wanda yake na lahira duk abin da ka zuba za ka tarar da shi ya lullunku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda ya yi sadaka daidai da ɗan dabino ɗaya na dukiya ta halak domin Allah baya karɓa sai dukiya ta halak manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala zai karfi wannan sadaka tashi da hannunsa na dama ubangiji ta'ala ya ringa tattala wannan sadaka sai ta zamanto kwatankwacin babban dutse a ranar kiyama to shine anan Allah yake jan hankalinmu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku muminai ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar daga cikin tsarkakan abin da kuka nema na dukiya ma'ana dukiya ta halak to shine malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsida idan mace ta ciyar daga cikin abincin gidanta me ake nihi abincin gidanta shine wanda mijinta ya kawo ghaira mufsidatin manzon Allah ya ce halin ba tana mai bannata masa dukiya kana laha ajruha bima anfaqat manzon Allah ya ce tana da ladanta cikakke a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a sababin ciyarwa da ta yi wali zawjiha bima kasaba mijinta shi ma yana da lada cikakke a wajen ubangijinsa a sababin nemowa da yi sai ya ce wali da khazini mislu zalik manzon Allah ya ce na ga mai tsaron taska shi ma kwatancin haka shine kenan mai tsaron mangaza walil khazini na ga mai tsaron taska ta dukiya shi ma idan ya dauka ya ciyar amma dole sai da izinin mai gida mislu zalik manzon Allah ya ce shi ma yana da kwatancin haka za a ba shi lada cikakke domin shi ne sababi a wajen ciyar da dukiyar shi kuma mai gidan shine ya kawo dukiyar ya dinkime sai ya ce layan kusu ba abu kuma ajira ba abin shai'a mazan Allah ya ce junansu baya tauye wani abu daga cikin ladan juna kowa lada ne cikakke ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bashi za mu tashi kenan babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أحب البسط في الرزق قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس وابن يزيد الأيلي أنه قال قال محمد يعني ابن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ke so a yalwata masa arzikinsa ma'ana mutumin da ke fatan samun yalwa ta arziki wace hanya ya kamata ya bi ma'ana duk mutumin da yake buƙatar Allah ya wadatar da shi Allah ya yalwata arzikinsa to wace hanya ya kamata ya bi domin samun yalwa ta arziki shine yace babu man ahabbal basda babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya so wato yalwa fi rizki a wajen arziki ma'ana yana buƙatar a yalwata masa arzikinsa shine malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man sarrahu an yi busada lahu fi rizqihi wanzan Allah yake cewa duk wanda ke so a yalwata masa arzikinsa a wata riwaya yakan zo man ahabba an yi busada lahu fi rizqihi wanda ke so ke kaunar a yalwata masa arzikinsa ko kuma man sarrahu an yi busada lahu fi rizqihi duk wanda kenan ke so ya yi farin ciki ya yi murna game da yalwata masa arziki auyun sa'alahu fi asari kuma a jinkirta masa kwanuka na rayuwa au a nan ba ta fa'idantar da kokonto ma'anar da anan shine ma'ana ta wawul adam ai wayun sa'alahu fi asari a jinkirta masa game da kwanukan rayuwa ma'ana Allah ya tsawaita kwanukansa manzan Allah ya ce falyasir rahima wato ya yi ƙoƙarin sadar da zumuntar shi wannan hanya ce ɗaya-ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana ta samun yalwar arziki da tsawon kwanuka shi ne sadar da zumunta don haka ya ce man sarrahu duk wanda ke so ke kauna an yi wusa da lahufi rizkihi a yalwata masa arzikinsa auyun sa'alahu fi athari kuma a jinkirta masa kwanukan rayuwa ma'ana rayuwa ta tsawaita shine yace falyasu da rahima manzon Allah yace yayi kokarin wato sadar da zumunta dangane da ita yalwa ta arziki da samun tsawon kwana kamar yadda wasu malamai suke faɗa wato shine Allah ya sanya albarka a cikin duk abin da kake samu na dukiya sannan kuma Allah ya albarkaci kwanukan rayuwa amma ba don kasancewar iya abinda Allah iyanka ya kaddara na arzikinka cewa a kan shi ne za a kara ma ko cewa iya gwalgwadon kwanukan rayuwa da Allah ya yanka ma cewa a kansu za a iya daɗa maka domin malamai suka ce in har haka ne to wasu annabawan Allah ba za su mutu ba saboda sun fi kowa biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala sun fi kowa sadar da zumunta don haka kasancewar suka ce duk abin da Allah ya riga ya yanka ma bawa na kwanukan rayuwa da arzikinsa to daidai da bisa kala zarra ba a daɗa masa kamar yadda wannan rubuta ajali kwanukan rayuwa da arziki tun kafin mutum ya zo duniya lokacin da Allah ya daidaita halittar ɗa a cikin cikin mahaifa a lokacin da ciki ya kai kwana ɗari da ashirin a ran nan Allah yakan turo mala'ika na musamman wannan mala'ika ya busa masa rai idan ya busa masa rai za a umarci wannan mala'ika game da rubuta abubuwa guda hudu abu na farko za a umarce shi cewa ya rubuta iya gwargwadon kwanukan wannan bawa abu na biyu ya rubuta arzikinsa abu na uku ya rubuta aikinsa da zai yi a rayuwarsa ta duniya abu na hudu ya rubuta cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne to wanda daman hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim duk wani abin da Allah yake nihin kaddara ma bayan sa to tuntuna Allah ya kaddara kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin to don haka wasu malamai sai suka yi tawilin wannan hadisi suka ce abin da ake nihi da yalwa ta arziki wato shine Allah ya saka albarka a ciki wanda ita albarka idan Allah ya saka ta idan abu kaɗan ne to zaka ga abin ya yawaita idan kuma kaɗan ne ko mai yawa ne za ka ga kuma amfaninsa ya yawaita ɗan abu kaɗan sai ka ga ya wadace ka Allah ya saka albarka a cikinsa haka rayuwa idan Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar bawa misali sai ka ga wanda rayuwar shi kwata-kwata ba ta wuce shekara talatin amma wanda ya yi shekara ɗari ko ya sama da haka ba zai yi aikin da yi ba a cikin rayuwarsa don haka za ka samu magabatan kwarai Allah ya saka albarka a cikin rayuwarsu yan shekaru ne suka yi takaitattu amma aikin da suka yi a cikin wannan shekarun inda a yau za a baka shekara ɗari biyar ƙalla ne ka yi aikin da suka yi ko kuma ya zamanto malamai suka ce shi arziki da ajali kala biyu ne akwai abin da yake hannun mala'ika wanda Allah yake wakilta shi da bayi akwai kuma wanda yake tabbace a cikin lauhul mahfuz wanda shi abin da yake hannun mala'ika Allah ya riga ya sanar da shi shi mala'ika ga gwargwadon arzikin bawawa ne ga gwargwadon kwanukan rayuwarsa to amma abin da ke can cikin lauhul mahfuz wannan ya kadaita ubangiji ta'ala shine ya kadaita da sanin shi kenan wannan na hannun mala'ika wannan yakan samu canji amma abin da yake can cikin lauhul mahfuz wannan ba a canza shi don haka kenan malamai suka yi bayanin cewa komai da ka sani ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicce shi ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci sababi don haka kenan malamai suke cewa ubangiji ta'ala shine khaliqul asbabi wal musabbabat misali wannan bawa ne Allah ya kaddara cewa zai yi shekara tamanin a rayuwarsa to ubangiji ta'ala sai ya kaddara masa aikin da zai aikata wanda shine sababin da zai kai wannan shekara ta tamanin wannan Allah ya halicce shi ya kaddara cewa duka kwata-kwata ba zai wuce shekara talatin ba to ubangiji ta'ala sai ya kaddara masa abin da zai yi wanda zai sanya wato ba zai samu tsawon kwanuka ba kenan don haka duk wanda kaga ya samu tsawon kwanuka wanda kuma sababin samun tsawon kwanuka shine biyayya ga mahaifa to Allah ya kaddara masa zai yi tsawon kwana kuma sai ya kaddara masa abin da zai aikata ya zame masa sababin samun tsawon kwana wannan Allah ya kaddara masa kaza zai samu na arzikin shi sai Allah ya kaddara mishi sababin abin da zai aikata domin arzikin shi ya yalwata don haka wannan ita ce faɗa wadda malamai suka fassara wannan hadisi cewa ga abin da ake ne kenan wannan Allah ya kaddara masa arzikin shi zai yalwata to Allah sai ya kaddara masa kuma ga sababin abin da zai kai shi ya samu yalwata arziki wannan Allah ya kaddara zai yi tsawon kwana sai Allah ya kaddara masa sababin abin da zai sanya wato ya yi tsawon kwana don haka da irin wannan hadisi da irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a wala ya zidu fil umri illa albirru wanzan Allah ya ce babu abin da ke mai da hukunci na ubangiji wato face addu'a babu abin da ke daɗa ma bawa tsawon kwana face biyayya ga mahaifa to shi ne nan malamai suka ce kamar yadda hadisin albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha wannan hadisi baya nuna cewa za a canza abin da yake cikin wato lahul mahfuz kenan Allah ya kaddara cewa musiba kaza za ta samu bawa kuma Allah sai ya kaddara masa abin da in yayi Allah zai ba shi kariya game da wannan musiba kenan ita ce addu'ar da shi abin da aka kaddara zai same ka na musiba da ita addu'ar gaba ɗaya abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara ya hukunta kenan abu kaza zai same ka to amma menene zai baka kariya game da wannan musiba ita ce addu'a to sai Allah ya kaddara maka za ka yi addu'a addu'ar da za ta kare maka wannan alkadari na Ubangiji subhanahu wata'ala kenan kaga da shi alƙabaƙin da addu'aƙin gaba ɗayansu Allah ne ya kaddara su to haka shi kanshi tsawon kwanan kenan Allah ya kaddara bawansa wani zai yi tsawon kwana kuma Allah sai ya kaddara masa aikin da zai aikata domin ya samu tsawon kwana shine biyayya ga mahaifa shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba duk man sarrahu duk wanda ke so an yi sada lahu fi rizqihi a yalwata masa arzikinsa aw yunsa lahu fi atharihi ko wana a jinkirta masa kuma kwanukan rayuwa manzon Allah yace fal yasir rahima wato yayi kokarin sadar da zumunta to wannan duka hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala domin shi bawa ya san cewa biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala ita ce sababin samun cin nasara a rayuwa ta duniya da cin nasara a gobe kiyama saba ma Allah subhanahu wata'ala shine sababin wato dukkan wani kunci na rayuwa a nan duniya da kunci a gobe kiyama don haka malamai suka ce kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da addu'ar da zumunta ta yi ubangiji ta'ala ya karba mata kamar yadda hadisi na cikin sahihai riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittunsa gaba ɗaya ya gama halitta manzon Allah yake cewa qamatir rahim zumunta sai ta tashi ta tsaya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ta ce haza maqamu la'izi bika min alqadiya ta ce ya ubangiji na wannan fa shine matsayin mai neman tsari da kai mai fakewa zuwa gare ka game da yanke ni qala na'am ubangiji ta'ala yace kwarai haka al'amarin yake ubangiji ta'ala sai ya ce ma zumunta shin yanzu ba za ki yarda ki amince na sadar da duk wanda ya sadar da ke zuwa rahamata kuma in yanke duk wanda ya yanke ki game da rahamata da jin kaina ta ce ya ubangiji na na yarda na amince manzo Allah ya ce in kuna so ku gane haka ku karanta fadar Allah subhanahu wataala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم to addu'a ta tashi ta yi ita zumunta ta nemi cewa ubangiji ta'ala ya nuna mata matsayinta a nuna masa sakamakon duk wanda ya yanke ta to shine ubangiji ta'ala ya ce mata shin kin yarda kin amince duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi da jin kaina duk wanda ya yanke ki in yanke shi game da jin kaina tace na yarda na amince to don haka kasancewar a nan sadar da zumunta shi yake sanya bawa ya samu albarka a rayuwarsa ya samu albarka a cikin kwanukan shi Allah ya masa dace game da ayyuka na kwarai sannan kuma ya samu albarka a cikin arzikinsa ma'ana ya amfana da duk abin da ya samu a rayuwarsa ta duniya kuma ya amfana da shi a gobe kiyama an gane ko kenan shine kenan ma'anar hadisin don haka kenan malam ya shigo da wannan hadisi yana nuna mana ashe duk abin da mutum zai nema na arziki kasuwa da za ka yi da duk wata sana'a kenan a matsayinka na bawa me ya dace ka yi ka nemi cewa Allah ya saka albarka a cikin abin da kake nema ba haka ba kawai kai ka yi ta tara dukiya fatan da za ka yi ka yi fatan Allah ya saka albarka kuma ga ta hanyar da ake samun albarka shine sadar da zumunta in aka ce sadar da zumunta farko wanda ya zama wajibi ka sadar da zumunta tsakaninka da shi su ne waɗanda sababin samuwar ka a doron ƙasa uwa da uba don duk a cikin waɗanda suke danginka to babu wanda zumunta tsakaninka da shi tafi ƙarfi tafi kusa ce sama da uwa da uba in aka ce sadar da zumunta wato shine kyautata ma duk wanda kake da danganta da shi ta fuskar faɗa da aiki ta fuskar faɗa da aiki in za ka yi magana kyakkyawa wanda ya fi kusa da kai shi ya fi cancanta game da wannan kalma kyakkyawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ƙulu linnasi husna to babu wanda ya fi dacewa ka masa faɗa mai kyau faɗa mai laushi sama da wanda ya fi kusa da kai sannan ta fuskar aiki shine kamar ziyara da yi musu kyaututtuka da sadar wannan da taimaka musu akan duk wani abin da suke da bukata wannan shine ake kira da sadarar zumunta kenan bibiyar dangi na kusa kenan ta fuskar fada da aiki mutum ya kyautata musu babu shira'in nabi sallallahu alaihi wasallama bin nasi'a قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال ذكرنا عند إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي الرهن في السلم, في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه قال حا وحدثني محمد بن عبد الله قال حا وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباب أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da sayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bin nasi'a game da wato jinkirta kuɗi an yi ciniki an ba shi abin da yake nihin saya to amma kuɗi babu shi a wannan lokaci an gane ko shine ya ce babu shira'in nabi sallallahu alaihi wasallama bin nasi'a babi ne wanda ke bayani game da sayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na abinci bin nasi'a game da jinkirta kuɗi kenan ya zo an kashe ciniki an ɗauki kaya an bashi maimakon mai kaya a damƙa masa kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai damƙa masa kuɗi a wannan lokaci to yaya yayi shine zamu gani kenan a cikin baba shine malam sai ya shigo da hadisin al-aswad ibn qais an-nakai daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi abinci a wajen wani bai yahudi ila ajali wato zuwa wani lokaci kenan an yi ciniki an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuɗi amma babu kuɗin da za a damka a wannan lokaci manzon Allah ya ɗaukan masa lokaci cewa sai zuwa lokaci kaza wa rahanahu dir'an min hadidin manzon Allah sai ya jingina masa silkensa na bakin karfi idan aka ce addir wato shine silke riga ce ta yaki an gane ko wadda ake sanya ta domin neman kariya da izinin Allah game da makamin abokin gaba wanda shi silke yana daga cikin wato kyauta da ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada ma annabi Dawud alaihi salam yana daga cikin ni'imomin da Allah ya masa ma'ana mu'jiza da Allah ya karfafe shi da ita shine wato Allah ya koyar da shi yanda ake kera silke ko kuma mu ce kyauta da Allah ya masa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa allamna san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun da fadarsa da yace ani imal sabighatin wa qaddir fi sar ubangiji ta'ala yace ya kai Dawud wato ka kera silke wanda yake mai cikar saka ubangiji ta'ala sai yace wa qaddir fi sar wato ka daidaita a wajen zuben domin zobe ne ake yi da bakin karfe sai a ringa sarka shi juna da juna to amma a nan Allah ya nuna masa cewa ya dan daidaita kenan kada ya yi kankanin zobe ya zamanto ya yi kunci baya jayuwa kuma kar ya yi zobe mai faɗi wanda kenan makamin abokin gaba zai iya wucewa shine Allah ya ce masa wa qaddir fisar ma'ana ka daidaita a wajen zoben to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirken shi na yaƙi wanda in yaƙi ya motsa manzon Allah yakan sa ya fita fagen daga manzon Allah sai ya tafi ya ba da jinginar wannan sirki nashi a wajen wani ba yahude manzon Allah ya karba abinci ciniki ne aka yi to amma babu kuɗin da zai bada yaya shi zai iya daukan abincin shi ya meka kenan sai an ba shi wani abu wanda yake a matsayin garanti in har ba a biya shi ba kenan ta hanyar wannan jingina da aka ba shi zai iya fitar da kudadensa kenan wannan yake nuna mana ashe ya halatta mu yi ciniki in babu kudin da za mu bada in har baka yadda baka amince da ni misali kenan za ka iya karɓar wani abu wanda yake nawa a matsayin jingina lokacin da na zo maka da kuɗinka sai in karɓi kayana idan ajalin da muka yanke na kasa zo maka da kuɗinka kenan me zai biyo baya wannan kaya nawa sai ka sayar da shi ka fitar da kuɗinka abin da ya rage sai ka dawo mu in kuma kasancewar kayan nan ba su biya kuɗinka ba kenan abin da ya rage ka biyo ni bashi to wannan ba yahude da suka yi cinikin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba ya amince sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina masa wannan sulke nashi na yaki kaga kenan wannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta a kulla ciniki a tabbatar da ciniki kuma mutum ya karbi kaya kenan biyan kuɗi ya zamanto abu ne wanda yake an samu jinkiri to shine a hadisi na gaba sai ya zo da wato hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annahu mashailan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wato Anas dan Malik ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai masa biyu an gane ko gurasa wanda take ta sha'ir shine yace annahu mashailan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi khubzi sha'irin wa ihalatin sanikha wato ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurasa ta sha'ir sha'ir wata kwaya ce wadda ake abinci da ita yana kusa da halittar alkama amma ba alkama ba ne amma alkama ta fi shi daraja ta fi shi kima wa ihalatin sanika wato da kitse wanda yake narkekke ko kuma ihala kace da bargo wanda yake narkekke saboda ita gurasa in an yi ta kenan a cikin wannan kitse in an narkar da shi kenan ake daddagawa wanda kitsen wannan shine a matsayin miya kenan shine yace wa ihalatin sanika wato da kitse wanda yake narkekke sai yace wa laqad rahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama dir'an lahu bil madina inda yahudiyya Anas yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya jingina silkensa a wajen wani ba yahudi a madina manzon Allah ya kai jingina masa silken shi wa akhadha minhu sha'iran li ahli manzon Allah ya karbo wato sha'ir domin iyalinsa manzon Allah ya je ya karbo domin ya ciyar da iyalinsa Anas ya ce wa laqad sami'tuhu yaqulu tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana mai bayyana mana sababin abin da yasa ya ji jingina silken shi ya karɓo wannan abinci shine ya ce ma amsa inda ali muhammadi sallallahu alaihi wasallama sa'u burrin wala sa'u habbin ya ce daidai da tiyaɗe ta alkama ko tiyaɗe ta wani ƙwayar abinci ya ce wallahi ba ta rage ba a wajen iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gane ku ma amsa inda ali muhammadin sa'u burrin wala sa'u habbi tiyaɗe ta alkama ko tiyaɗe ta ƙwayar wani abinci ba ta rage ba a wajen iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata a gidan shi babu komai na abinci wa inna inda hula tis'a niswa a wannan lokaci kuma yana da mata tara amma tiyaɗe babu a gidan shi a nan anas dan malik yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa sababin abin da ya sa ya ji jingina sirken shi daidai da tiya ɗaya babu a gidan shi wannan hadisi a takaice yana nuna mana wato halaccin kenan mutum a kashe ciniki amma kuɗi kenan sai zuwa wani lokaci in an samu a biya shi wanda ka sayi kaya a wajen shi in ya yarda ya amince ya yarda da kai yakan iya baka kaya lokacin da ka samu ka kawo masa idan ku bai yarda ba bai amince ba to a nan na halatta ka jingina masa wani abu ka ba shi wani abu a matsayin jingina an gane ko kenan ya rike wannan abu kai ka karɓi kaya in ka dawo masa da kuɗin sa fa lillahi alhamdu sai ka ɗauki kayanka idan baka dawo masa da kudinsa lokaci ya yi kenan akan iya sai da wannan kaya ya fitar da kudin shi daga ciki wannan kuma yana nuna mana yadda mazan jiya musamman mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu rayuwa wadda take ta kunci ga ya daidai da tiya ɗaya ta abinci a gidan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama babu akan haka kenan mazan Allah ya je jingina sulken shi ya amso abincin da za a ci a gidan shi shine wani malami yake cewa falau falau kanati duniya jaza'an li muhsinin idan lam yakun fiha ma'ashun li zalimi laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad shabi'at minha buhunul bahaim yace da a ce duniya ta kasance sakamako ne ga duk wani mai kyautatawa tsakanin shi da ubangiji to da azzalimi ba zai samu abincin da zai ci a rayuwarsa inda a ce duniya sakamako ce ta mai kyautatawa to da azzalimi daidai da noma ɗaya ba zai samu ba shine yake cewa annabawan Allah sun kwana da yunwa don karamci da matsayi a wajen Ubangiji dabobi sun kwana ciki a ciki to kaga a ce inda a ce duniya sakamako ce ta mai kyautatawa to yaya za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wayi gari a ce abincin da za a ci a gidan shi babu sai ya tafi ya ba da shingina silken shi na yaki gaya kuma yanda yake da bukatar silken don gobe ma yaƙi yana iya motsawa amma duk da haka da babu abin da za a yi mazan Allah ya je ya ba da sirkin jingina inda yana da wani abu wanda yake na daban to shi zai je ya jingina amma tare da yana da bukatar sirkin kai tsaye mazan Allah ya ɗauka ya je ya ba da jingina shi kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe waɗanda ba musulmi ba yana halatta mu yi mu'amala da su mu'amala ta saye da sayarwa wannan ba laifi ba ne amma kuma wannan hadisi baya nuna cewa abokin gaba musulmi su ɗauki makamai su sayar musu a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sayar mushi da silken shi bai a'a a matsayin shingina ne mazan Allah ya bashi da haka wannan hadisi baya nuna cewa abokin gaba a ɗauki makami a sayar masa shine a nan anas kenan yake nuna mana kenan ga sababin abin da ya sa manzon Allah ya kai ya jingina silken shi kuma shi anas ya ɗauko abinci ne ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurasa ce wadda wato kitse wanda yake narkekke da ya kawo shine sai yake faɗa yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ya ba wani bayahudi jinginar silken shi manzon Allah ya karba abinci an gane ku sai manzon Allah yake ce masa lalle sababin abin da ya sa na jingina silke na maza Allah ya ce daidai da tiyaɗe ta alkama ko ta wata ƙwayar abinci maza Allah ya ce babu a wajen iyalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inna inda hula tis'a niswa lalle a wajensa a wannan lokaci ko manzon Allah yana da mata tara domin waɗannan mata tara su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah ya bar su suna raye a takaice kenan wannan kamar martani ne malam yake maidawa akan wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa bai ya dacewa ka sayi abu a matsayin jinkiri dole sai dai ka hannanta kuɗi a baka kaya kai tsaye ka ba da kuɗi to wannan yana nuna mana gaya manzon Allah ya sayi kaya amma bai ba da kuɗi ba amma sai ya ba da jingina kenan in an amince maka kai tsaye ana iya baka kaya kuɗi sai in ka samu ka kawo ko kuma lokacin da ka yanke in ka samu ka kawo in ba a yarda da kai ba a amince maka ba a nan kana iya zauwa ka ba da wani abu a matsayin jingina kenan ana bin ka bashin kudade in ka dawo da kudaden ka karbi kayanka idan baka dawo da kudade ba kenan wannan kaya naka a sayar da su masu haƙƙi su hudda haƙƙinsu babu kasabi rajuli wa amalihi bi yadihi قال حدثني إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس أنه قال حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن هرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأسود عن أروى هو ابن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المكدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الهميري قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن همام بن منبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو بن خالد عن ابن شهاب عن أبي أبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم هزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيؤذيه أو يمنعه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato cewa mutum ya nemi wato na bayani game da nema na mutum ma'ana jibinsa da ƙoƙarin aiki wanda yake na hannunsa ma'ana ka je ka yi aiki da hannunka wanda abin da ka samu ta ƙarƙashin wannan aiki ya zamanto shine cinka da shanka shine ya ce babu kasbin rajuli babi ne wanda ke bayani game da kenan nema da wahala ta mutum mutum ya je ya nema wa amalihi biyadihi kuma da cewa ya je ya yi aiki da hannunsa domin ya kare mutuncinsa shi ne a nan malar sai ya shigo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda aisha ke fada take cewa lamastu kulifa abubakar siddiq yayin da aka mai da abubakar allah ya kara masa yadda khalifa na manzon allah sallallahu alaihi wasallam kenan sahabbai suka yarda suka amince suka maida shi cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai abubakar yake fada yake cewa laqad alima qaumi yake cewa tabbas jama'a ta sun yi sani anna hirfati lam takun ta'jizu lam takun ta'jizu an ma'unati ahli wato jama'a ta sun yi sani sun tabbata cewa sana'a ta wato ba ta kasawa game da ɗaukar ɗawainiyar iyalina kowa ya yi sani a cikin jama'ata sana'ar da nike wato ba ta yi kaɗan ba game da wato rike iyalina ɗaukar ɗawainiyarsu kenan abubakar yana nuna ma jama'a ta musulmi cewa sana'ar shi wanda yake yi kafin ya zamanto khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sana'a tashi ba ta kasa rike iyalin shi ba a gane ko wannan shimfiɗa ce abubakar allah ya ƙara masa yadda yake yi kafin ya faɗa musu abin da yake nihin ya faɗa musu shi ne ya ce laƙada alima ƙauni ya ce tabbas mu jama'a ta sun yi sani sun tabbata anna hirfati lalle sana'ata lam takunta ajizu an ma'unati ahli bata zamanto ba ta kasa game da ɗaukan ɗawainiyar iyalina sai ce wa shugiltu bi amrul muslimina yace alhali a yanzu an shagalar da ni game da kula da lamarin musulmi ma'ana an dora mun nauyin al'umma ta musulmi na zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka ya ku jama'a ku yi sani fa sa ya akulu alu abi bakar min hadhal madi kusan da cewa abubakar da shi da iyalinsa za su ringa ci suna sha wato daga wannan dukiya ta musulmi ita ce baitul mali a gane ko sai ce wa hata rifulin musulmi na fi ya ce ni kuma ya ce zan ci gaba da sana'a wato a cikin dukiya ta musulmi domin kula da su mi yake nihi ma'ana al'amari na musulmi abubakar zai ci gaba da kula da tattala dukiya ta musulmi da dukkan wata maslaha ta al'umma amma cin shi da shan shi a yanzu zai kasance kenan a cikin baitul mali a matsayin shi na shugaba na musulmi kenan anan abubakar sai da ya nuna musu cewa fa kafin ya zamanto khalifa ba wani karamin karfi ba gare shi cewa daman sana'ar shi ba ta rike iyalin shi a'a kafin ya zamanto khalifa ma yana da sana'a sana'ar da yake iya daukan nauyin iyalin shi to amma a yanzu an zo an dora masa wani nauyi shine yace wa shugiltu bi amrul muslimina yace alhali a yanzu an shagalar da ni game da lamarin musulmi kenan na zama khalifa nauyin al'umma ya hau kaina shine sai yace to fasa ya akulu alu abi bakarin min hazal mali kusan da cewa abubakar da iyalinsa za su ringa ci daga wannan dukiya ta musulmi kenan bakin gwargwado cinsa da shansa da na iyalinsa kenan za a ringa ɗauka a baitul mali sai ya ce wa ahata rifu lil muslimi na fili ya ce ni kuma zan ci gaba da kula da al'amari wanda yake na musulmi don haka a nan da ya ce wa ahata rifu lil musulmi na fihi ba yana nihin cewa zai ɗauki dukiya ta musulmi ya ringa kasuwa a cikinta a cikinta zai ringa ci yana sha kuma abin da ya rage na riba ya maida kamar yadda wasu malaman suka tafi akan haka amma abin da hadisin yake ni kamar yadda malamai suka rinjayar yana nuna cewa kenan shi kuma zai kula da al'amarin musulmi kenan duk abin da zai dauka na cin shi da shan shi da na iyalin shi daga cikin baitul mali kenan a madadin aikin da yake ma wato al'umma ta musulmi ne to kasancewar wannan kwa ya kasance kamar yadda yake cikin hadisi bayan abubakar Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari wasu daga cikin sahabbai sai suka ga abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya ɗauki kayan shi a kai ya shiga kasuwa yana talla kamar yadda ya saba yi a lokacin nan wato su waɗannan sahabbai duk da cewa hadisi ne mursal umar allah ya kara masa yadda da shi da abu ubaida sai suke cewa ya ababakar yaya za ka yi haka bayan an jibinta maka lamarin musulmi ka zama khalifa abubakar sai ya ce musu to ina zan samu ta ina zan ciyar da iyalina in har ban je kasuwa na saye da sayarwa ba suka ce abin da za a yi za mu yanka maka gwalgwadon abin da zai wadace ka kai da iyalinka a cikin dukiya ta musulmi ita ce dukiya ta baitulmal suka diba jama'a ta musulmi suka yi zama suka yanka ma abubakar gwalgwadon albashinsa wanda zai ringa ɗauka a cikin kenan dukiya ta musulmi domin ciyar da kansa da iyalinsa wannan shine yake nuna mana adalci na mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ne ya zo da dangane ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa lokacin da abubakar Allah ya kara masa yadda ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya ta mutuwa abubakar sai yake faɗa ga iyalin sai ya ce unzuru ma za da fi mali munzu da khaltul imara fa ba su bihi ila khalifati ba'adi ya ce ku je ku bincika duk abin da kuka samu ya karu akan dukiyata tun lokacin da na zama shugaba abubakar ya ce ku tattara ku maida ma khalifa wanda zai biyo bayana duka khalifancin abubakar Allah ya kara masa yadda shekaru biyu ne da wata shida lokacin da ya kwanta rashin lafiya sai yake gaya ma iyalinsa ku je ku bincika ku yi diddiga kun san dai menene gwalgwadon dukiyata kafin na zama shugaba duk abin da kuka ga ya karu akan haka abubakar ya ce ku tattara